بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون تكون من المعذبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi hudu ga wata na ramadan hijira shekara 444 wanda ya dace da 26 ga wata na uku 2023 a darasin manajiya mun tsaya cikin tafsirin suratul aqaf mun tsaya aya ta aya tana ga 20 ne ko? ta 19 aya ta 19 haka ne kin insha Allah yau za mu tashi kenan aya ta 20 daidai insha Allah a kahin na akwai tambayoyi ta farko wani ta ina gida ya aika min tambaya ko nasiha game da zama ko karatu da ake zama a masallaci da jama'a to aka samu wani na daga murya kuma wani yi magana ce shi haka ya saba ko mai magana in wani si karar a nan sallallahu alaihi wasallam wata ran ya fito masallaci ya samu sahabbai irin wannan hali suna karatun qur'ani kowa yana dagawa yadda yake so magana ya musu kashe ce la yajra ba'dukum ba'd bil qur'an kada shashin mutum ta kada murya da qur'ani kan shashi ko da qur'ani kake karantawa kai daidai bukatar kakka yadda zaka dauki hankalin dan uwanka idan kana cikin wannan sura ka daga murya wani iya cikin waccan sura daga kaga a za a samu ka rashin nutsuwa kowa zai ka samu nutsuwa akan abin da yake yi shi yasa ake ce hatta a sallah idan mutum masabuki ya zo sallah ka samu raka ɗaya ko biyu za ka ci ko sallah to a nan ma an hana daga murya duk da wurin bayyana wani amma kar ka bayyana yadda za ka ɗauki hankalin ɗan uwanka su bale kuma zama irin da ake a masallaci na kowa iya a tsakanin shi gaskiya ka yi daidai gwargwadonka ka yi daidai bukatar kai da za ka ɗauki hankalin ɗan uwanka wanda tabbas akwai hayaniya kowa ce da karanta gaskiya kowa ce daga murya sai wannan iya cewa azumi ne ya sha kuma har wannan ya zo ya tsakaki bai rama ba me zai yi to an san dai ba a ramuwa a cikin ramadan abin da yake magana wajen malamai magabata masa'alar wanda azumi ya shekara ba uzurin komi azumi ya tardo shi haske baɗi kenan azumin ramadan ya huce zai yi wannan azumin zai rama shi kuma ya ciyar da abinci duk da mas'alar ciyarwa kamar da albani rahimahullah cikin tamamul minna ya yi bayanin cewa babu wani nasi da ya zo daga allah ko daga manzan allah wanda ya ɗora wa mai sakakin azumi kafara kaza ta ciyar kaza an sa maganganun wasu malamai cikin magabata amma ce ba nasi ba ne ba daga Allah ko manzan Allah don haka bai da ce a ɗora mutum wani abu a cikin dukiya na kafara ba tare da nasi ba daga manzan da Allah ya yi kiran dai a takaice abin da yake wajibi karama azumin karon ka tuka ya kafara ga Allah na sakaki da kai shine gurin magana amma da kuma kan saka dai bata zama wajibi kan kan gaskiyar magana sai wannan kuma iya cewa kiran sallah na nawa ne ake asuba kiran sallah biyu na asuba a yi na farko kayan ketawa alfijir kuma a yi na biyu bayan ketawar alfijir wanda mu a nan mun yi samun a ce na asalatu ta wani lalle abin da ya shahara ya yi yawa cewa asalatu ana asalatu a mafi yawan masallatayya suna asalatu a kiran sallah na ƙarshe daga asalatu an ƙare he sallah kurum to wannan abin da ya shahara ne yake da yawa kuma abin da yake ƙara ƙara ƙarfin maganar har an samu kamar cewa a saudiya ana kiran sallah a salatu a ƙarshe in wa wannan abu haka yake wakana amma muna magana mu abin da ya sa kuke ga wurare da yawa na malaman sunna suna a salatu a farkon dare dalilin nan sun ƙararar da ya zo ne kan mas'ala cewa akwai hadisin abu mahazura radiyallahu anhu yanda yake sanar shi annabi sallallahu alaihi wasallam allamani al-adhan allamani tasawuf fi adhan al-awwal min as-subh manzo Allah sallallahu ya karantar da ni kiran sallah dan ko abun hazura shi manzo Allah ya karantar da kiran sallah a fatahu makka a makka a ramta makka wanda kuma annabi ya karantar da ni da yin tasawuf min tasawuf as-salatu khairu min an-nawm yace ya karantar da ni yin shi a sallar kiran sallah na farko na asuba to wannan ruwaya hatta masu cewa ana yi a na biyu sun santa illa me suke tawili ai da aka ce azanul awwal ai kiran sallah ma na shiga asuba kiran sallah ne annabi ya kiran ikama kiran sallah kenan kiran sallah na kashi ana bi ruwar tawili to idan ga mutum kowa kawai tambaya sallah asuba kiran sallah nawa gare ta bi ne yace maka kiran sallah farko kuma me zai kai ikama nan me kai ikama da da wurin ba wannan duka wutar ga wannan shakka cewa cikin salim khatun samsun annan sana kowa ka tambaya waye ya fara ma a salatu ka tambaye kowane malami waye ya fara a salatu waye ke a salatu a madina wa fara a salatu annan sallallahu alaihi wasallam asali bilal yace na zo na kiran sallah yace annabi ya karantar da ni in yi kiran sallah a salatu a kiran sallah na hukumu bayan wannan ruwaya bukhari kuma muslim mazan iya cewa la yamna'annakum bil adhan bilal kada kiran sallah na bilal ya hana ku ci ko sha fa inna ma yu'adhdhu bil layl iya kiran sallah a cikin dare nan ruwa bukhari muslim gashi na rubuce yace annabi ya ga maka bilal iya kiran sallah a cikin dare in ne ku ci ku sha kuma ana afirka shi ba cewa kuma an ce shi ya ce annabi ya karantar da shi yin a salatu a kiran sallah da wasu kuma a gaskiyar magana a salatu kur a farko nasi arare yake nata duk masu cewa annabi ne ta yi da kabirce ne kun gaskiya ka samu kuma subul salam wanda shi ma karin bayanin ce asali ma an shar'anta a salatu dan a tada mai barci ya shirya mai kiyamuna da shirya ya yi shi saurin misali asuba ta kusa asalinta ma an ce a tare da ka tashi daga barci kuma da an tare kuma awar sallah dama a tada kai ne daga barci ka shirya sallah gaskiyar magana kiran sallah a salatu kiran sallah biyu ne da asuba na farko ake a salatu na ƙarshe a yi kiran sallah kaɗai ba a salatu wani shi ne muka tabbatar da cewa wasu dalilai shi ne tabbata a sunna masu yi kuma allah karauta musu kuma fahimtar su sai wai da ake maganar ciyar da buɗe baki a sami ladan mai azumi wai cayi shin wai har yaro ƙarami ko sai baladidi an wa kullum mutum ba kamar ba kashi wahala cikin tawilin magana kullum ci aka mai azumi na ruwanka yaro tsoho kaza waga ba kullum ya kullum ya kai azumi wani ba kai wahala ne wallahi kullum ya mace mai azumi yaro bai sallah bai azumi yaro ƙarami wata aka ce da baligi kun mai azumi aka ce iftar sa'id kun aka ce kan ka ba ka wahala kun ka ce da mai azumi kuna sai shi kuma wani iya cewa mallam kun yi bayani akan karanta alqur'ani ga mamaci ya zamu yi ya zamu da hadisi na iqra'u ala mauta yasin na ce abin da yake mu ce mani wai ni na ce ba wai bane ba ba wai bane ba na ce ba a karanta qur'ani ga mamata sai ce to su su ya za su yi da wannan hadisi na ku karanta matattun ku yasi ku aji hadisin a gebe da inganci sai ku huta kwaram duk inda yazo ba ɗaya mai inganci sai ba ɗaya mai inganci a ce ba kuma cikin sulat sahiya da ifa na albani da wurare da yawa an yi bayani da yawa kan wannan ruwa ba ɗaya mai inganci ga nan sallar sallama karanta yasin ko kan ƙur'ani ga mamaci babu kuma na ce ma makai maliki ne ma maliki ma hana
بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم كهنا أقول يا كا تنبيه الشيطان cewa wai tafsiri ma wasu malami na cewa tafsirin ma da muke wai bid'a ce rashin hankali to ha tafsirin an uwa mas'alar tafsirin kuma suna ka da yawa suna ka da magana su je su binciki mu biyani na sahabbai da yan bayan shi ne ya ta salafiya mai a salaf bin abin da sahabbai suke a rayuwarsu ta karanci manya-manyan malaman sahabbai irin su ibn abbas sauransu a makarantunsu da almajiransu kawai mujahidi ke cewa yan wancan zamanin babu lasifi gaba komi ta kai yanda suna ta al'amumuli hatta ba ƙorani ba hatta da hadisi wani yake tsaya iya karantawa malamin ana ji karanta mata malik zaka ce karatu ala malik karantawa aiki malam iya zaune lokaci ya gyara lokaci ya bayani abinda karanta ya maka bayani mujahidi ke cewa na karanta tun daga bakara har nasi aya aya ana hunta tafsirin da ba kun san ce mushrimin ba sun tuka wani suka bid'a ce tafsiri ba bid'a bace ba sunna ce ta maka fata sunna ce muke insha Allah wannan aya Allah subhanahu wataala na bayani kan cewa irin hali da kafiri za su shiga a hilin kiyama ga azaba kuma ana zole su ana tada musu hankali Allah ce wa yawma yuradu alladhina kafaru 'ala an-nar azhartum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ga su a wuta ana musu gashin balangu suna sha azaba kuma ana musu gori Allah ce za mu gabato da kahurai akan gasa akan wuta za a ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tahi anan kenan anan ba ku ba dadi ba ku ba jin dadi duk abin da jin dadi ko da zai kun more a duniya dama yanta more ne yanta more ne kun more a duniya kun kare a yau wastamta'atun biya kun ji dadi kun more a duniya amma ce fa yau a yau kenan nan ana maganar kiyama ta zauna azabul hun za a muku sakamako da azaba ta wulatsanci kenan daɗi ya ƙare a can shi wata ruwa na sallallahu ke cewa bai haɗuwa ga mummuni aminci biyu ko tsoro biyu bai yiwa ya haɗu ga mutum tsoro biyu da aminci biyu ma'anar ruwaya ta inganta ta albatar da ruwaya ya ce mai ma'ana bai yiwa a nan duniya ka rayu cikin nutsuwa ba ruwanka kaɗan ta more ne ka samu aminci a lahira baiwa ya ce haka baiwa a nan ka tsorata a lahira ka tsorata ya ce faman hafa huna amina hunar faman amina hunar hafa hunar ya ce duk wanda a duniya ya rayu cikin halin takarasa kudin mai imani bai rawa gaba ga ya abin da ya ga dama ya ci abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama ya hudu abin da ya ga dama kurin bai da doka shi ne kawo liman imani bai da doka bai da wani komi abin da ya ga dama zai to wani shi ɗin samori to duk wanda ya rayu a duniya to lahira tabbas ya cikin halin tsoro amma yace wanda a nan duniya ya rayu cikin halin tsoro ta katsantsan a takawa kenan yana takatsan cikin rayuwar shi iya tsoron wannan in magana ce mai matsayin ta abinci ne halatta ce haram ne in aiki ne iya takatsan cikin rayuwar shi to shi kuma tabbas a lahira zai samu amincin Allah kenan su wannan yan tamore za ta a duniya kun more da duniya kun ƙare jin daɗin ku a can amma a yau kullum za ku samu sakamako na azabar hun na azaba ta wulaƙanci kuma wannan sakamako ba a ce bi ma kuntum tastakbirun fil ard bigar haka dalilin girman kai an zo muku da gaskiya raina mai hudun don shi ba wani bane bai kai ga wani ba ƙarya yake ba ku yarda ba asalin girman kai kenan fadar haka kenan in ɗaukar gaskiya girman kai ba hujja komi kuka ƙibin gaskiya dalilin haka girman kanku wa bi ma kuntum tafsiqun girman kai girman gaskiya kuma da saba ma Allah bin taka dokokin Allah shi kai ko wannan hali haka za a rika ma kahure suna cikin azaba ana kuma su wannan gudu Allah kiyaye ci gaba واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالحقاب كبا الأمة كنا كن سان cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne balare da kun ba kore shi Makka tana kewaye da wasu garuruwa irin na Samudawa na Adawa ba nisa ba suke zuwa da Makka Saudiya balle magana Makka nan shine Allah subhanahu wataala ke ga manzon shi mana ya tunatar ga jama'ar shi ga wani abu da yawa kana a kusan ku kuma sananne ba mai gaddama shi kafirin da mai imani ba mai gaddama abin da yawa kana ga wannan al'umma ka ba ka labarin aka adil dan uwan adawa wala adil hawan huda ko adawa an kuma dan uwan su hud wannan bawan Allah iz anzar qawmu bil haqa lokacin da yake ka ba ka ba al'ummaka da duk wani mai ji na misali ne na masu kangare ma Allah masu kangare ma annabawa don isa jin daɗi ko wadata ko na daban na material da mutum ke ji ka ba su labari ka tuna musu adawa lokacin da ɗan uwansu hud ke musu wa'azi a haƙaɓa alhikif kamar irin garuruwan da suke rayuwa suna gidaje kusan akwai dutse mai zama ƙatin dutse haka sahara akwai irin kamar zaman- kamar haka wannan namu haka na karkada dutse ne a cikin irin wannan ƙasa ce birji ne ake shiga a yi gidaje a wannan ƙasa suwan sun kai ma maganar wannan gidaje nasu a su yi a saman ƙasa kuma su ɗauko dutse ƙungurmin dutse su sassuka su gyara su yi gida don mala'ika ne dutse ya ƙanƙarar dutse ƙato a gyara a sassuke kamar da dutse na karkada dutse na karkada a gyara a sassuke a shiga a gida sun wuce maganar birgisu to ka ba mutanen ka labarin waɗannan jama'a ta adawa lokacin da ɗan uwansu hudu ke musu gargadi a wannan garin nasu kuma wannan wai Allah ce wa kad khalaqtu nuzur min bayni yadayhi wa min khalfi kayan hudu an yi wa'azi an wannan jama'a an yi gargadi an yi wa'azi eh kahin yazo min bayni yadayhi wa min khalfi kahin yazo an yi bayan ya zo ma kenan na ga maka wa'azi sunnar Allah ce akwai cikin al'umma an yi wa'azi wannan zan ba mu labarin shi wannan annabi hudu shi za mu ji labarin shi ya suka tsare da waɗannan jama'a ta shi Allah ta abudu illa Allah wa'azin da yake da annaba ke yi babban wa'azi ka abu da ta mu kowa sai Allah to shine sunnar duk wakin dukkan annabawa babban aikin su kade ta Allah da ibada ka ku bauta ta mu kowa sai Allah kuma ya ga musu inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ku ya hankali ku ji tsoron Allah ina muku tsoron azaba ta rana mai girma imma kiyama ta zo gaba daya ko kuwa azaba ta zo muka hin kiyama amma tabbas ba kwashewa lahiya ba ba kwashewa lahiya ku bar ku bar ruduwa da ni'ima ta Allah kullun lahiya komai lahiya kata kata ba komi ya musu wannan gargadi ku ji tsoron ranar ranar mana kayan ta baci ranar mana rana mai girma ta azaba ta kamun Allah haka ya musu wannan wa'azi amma me suka ce قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين na'am قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون na'am qalu aj'itana lita'fikana an alihatina duk bayanin da yayi sai suka ce a kai kenan hu ka zo ne dan ka karkatar da mu wana ka raba mu akan addinin da muka isko uwaye mu nayi shine mun haka kenan ka ka hana mun bautar uwaye da kakanni abun bautar mu da muka isko ana yi kenan daga jin kiran la ilaha illallah hatta da quraishi haka suka fahimta ku ce la ilaha illallah a aj'al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab muhammad min ne ma kake a mai da ilaha daya kenan kalmar la ilaha illallah nafi in ce ta ban la ilaha illallah ba wani magana wani sai Allah kurum su ma haka adawa suka fahimci kuma haka ma'ana take bauta ma Allah kadai suka ce kana so ne ka nan ka raba mu da bautar uwaye abin da muka samu muna bautar su kafin ka zo kake nan kullum mutane abin da ke kasa baro su haka muka gada haka muke yi idan ba mai raba ba hujja ba suke nema a haka muke wannan shine namu ba mai raba mu da shi kenan wannan magana da ya faɗi cewa da suka maida mishi cewa kana so ka raba mu ka hana mu bautar ababen bautar mu to yanzu kenan ma'ana aiki ba a bi ba a hasawa ba a cina bi ma ta idina in kuntum min sadiqin abinda kake cewa in ba a yi ba yawmin azim azaba kaza kaza a zo da azaba kashi ba talon kan mutum ka zo da azabar kullum nan barazana wa da da a zo da azabar in gaskiya kake akata aka azaba ba kaga a wannan zamanin ba abin da aka yi babu azaba ba kashe kowa ba haka aka ta yi kuma an ce ka azaba kaga abin zai karu a kenan ma ba gaskiya bane ba yanzu ko Allah Allah dai Allah dai ana nuna na kanta da kai yanda Allah ke kyale fashi ta banna ka haka kamar shi kaga zan gani ba a lokacin da za a tattauna a kai hudu ashe an bude hudu an ce a zo da azaba bai ya kama ka azaba ba kenan ba gaskiya bane ba annabin Allah bane ba ai da a halakar da mutane masu wadin da halakar da su gashi ba abin da aka yi kun gani ko wannan abin haka mutane ayu suke ganin Allah ku ta lala a kyar lahiya da kuce kamar shikenan akan ne da kuke su ma haka ne na su shi abu da gudanar ko zo da azaba ka azaba gaskiya ne hudu kaka bi kata ba har ma me ce musu qala innamal ilmu indallah wannan magana da kuke ta azaba a kawo da azaba sanin azaba yaushe ne kun cancanta a muku a yanzu ko ma ai a gaba ko ma kaza ke lamarin sabkar da azaba wani ilimi ne a wajen alamun ba ba ruwan da shi da shahe ne ba yace wa uballigukum ma sutubi ni kurin aiki na aikin sanin azaba an an da za a yi wannan abu ne a wajen Allah amma ni ina isan muku ne kurin abin da aka aiko ni shi na ya kurin isa da sako ne ta sako ne kurin magana azaba an yi an yi ba za a yi za a yi wace za a yi ta wannan abu ne a wajen Allah amma tabbas akwai ta wannan kaga ta tarka kenan shine kace musu walakinni arakum qaumun tajhalun kina lamarin azaba abu ne a wajen Allah ni aikin manzo isar muku ne sakon Allah amma ina ga alama ku ba ku kuna na ina ma kallon ku jahile ne ba ku san ba lamar ba san Allah ba ba ku san ba ta lalata Allah shi kuke shi na kare ta ga su ba su san ba da kamun ta ta lalata Allah shi suke shi kenan tunda ba ka azaba an zuba sun nema aka ba aka ba an ta an koyi hudu shi kenan ina ga ce ku ne jahile ne ku san ba abin da ku san kamun Allah haka ga musu me yau kana فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
‘yan uwa suna cikin wannan hali na ba abin da za a yi inda azabar a kawo suna kama an ƙare kuma Allah bai musu komi ba suna wannan halin har lokacin azabar ta zuwa jiske ba abin da zai kurin rannan Allah subhanahu wata'ala lokaci yayi ƙarya ta kai lokacin karshe ya zo sai aka shirya hadiri din zaka hadiri baki hadiri ya taso da gabas mu anan da gabas gashi ga dangaren ya taso Allah ga masu da hori kuma a bayan hori na jarabawa yanzu ga hadiri ya taso su a haukan su rashin hankali su ji suke yi hadiri ne yanzu an yi hori kamar kace ga ruwa nan ya zo masha Allah ana murna an hori samu hori ga ruwa ya zo hadiri ga dandanan ya tunkaro har azaba azaba suna nan wa Allah ce falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtirna lokacin da suka ga hadiri na azaba ya tunkaro garin ya taso قالوا هذا عارض ممطرنا ya ce ka ga hadiri zai mana ruwa za samu ruwa ga hadiri zai mana ruwa su wanda suke wai rahama ce ta Allah ta ruwa ta to a da annabi zai cikin su ce bal ko masta'jaltu bi ba hadiri bane na ruwa ba hadiri bane masta'jaltu bi abin da kuke cewa kayan gaskiya ne yau shine ruwa musta'ajartin bi abin da kuke gaggawa in gaskiya ne aka azaba ka da ba to yau lokaci yayi wannan azabar da ake mun al'umma da ƙarya ce babu ta in gaskiya ne a kawo ita ce yau ta zo wannan ba hadiri bane na ruwa yace rihun fiha azabun alim wannan hadiri iska ne bala'i ne guguwa ce hadiri ne kuma azaba ce mai tsare cikin shi kenan hadiri ne na azaba haka ga musu ba magana ba ce ba ta ruwa ya ce kuma wannan iska ce wanda yawan makaranta rutar haka amma adun fa'uliku birijin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin kusama ta ayyamin kusuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية لا. Allah ce iska ai suna ji da ƙarfin jiki da ƙarfi da dukiya waye su waye su ƙarfi da bala'i haka da kuma bayan alum alumuyi haka masu bala'in ƙarfi da shekaru Allah ya zama ta kun da iska kun iska kuma hikimar Allah kan kama Allah ba musu bayanin da samu da kullum aya za ba tsawa bura kowa mutu a'a kin aka bus abun abu da musu gaji ya kan gariya suna kallo iska ta sama kai kawato ta sama sai do pop Allah ta kanu a ka kanu a kamar wani kusurin ice kamar irana wani ice wutar ice a sama shi kato a dubo ya fada daga shi na aida kurin kamar ku tattara ice da biyu icen da biyu a ɗauki wannan a kashe ba musu da guda ba yau a kashe su wani ana kallo iska tana sama su tana dusu kuma hikima Allah annabin da masu imani suna cikin garin ta suke rayuwa lafiya lau masu imani tare suke rayuwa iska iska da kahuri sama ta yaddo ta kashe ta kashe wannan ana kallo gida gida ana yi unguwa unguwa haka aka ta yi lahiya ne basu imani kuma da musu tsaye rana ba yadda aka yi dare takwas wani dare bakwai da wuni takwas eh a yadda aka yi kwa zaman da mata kwana takwas ana bala'i iska kuma ta kwa kenan a hankali ana gwada mutu buku ya komai ne yau an yi gobe an yi kuma ta yanke ba ta kusuma a jere ba hutu Allah guda masa gajiyarsu a kashe wannan yau a kashe wannan gobe haka kan suna kallo ɗaya ɗaya suka ta sama da kai tsaye doka jif ya gawa kurin to wannan shi ne ya ce gaya musu ba ruwa ba ne ba ri'un fiya azabun alim iska ce ta azaba mai tsanani to don miru kulle shi in bi awon rabbiya kuma wani iska ba ta bar komi kuma tana aiki ne da wani ubangiji da wani ubangiji ya bata umarnin wani za ta gama da shi an ta kulle shi yana duk abin da aka mata umarni a kan shi ba ta bari kuma na fuska tana aiki ne da umarnin ubangijinta ya murabbiya shi wani mutane masu jin isa da jin kai fa asabahu la yura illa masakin aka waye gari adawa babu adawa sai gidajen kuma gidan kallo kallo yau ma suna Allah ya gama da su ina karhin ina waye babu shi Allah ce kadhalika najzil qawl mujrimin wannan zama labarin adawa ne to shi ke nan adawa a irin wannan ta'addancin tsagirancin ga Allah Allah ce haka muke wa mutane mujrimai sakamako za ma talala kan ba komai kai tai kai tai lokacin da azaba ta zo kuma ba magana tsira kina wannan sunnar Allah ce ga masu taurin kai ga masu ga mana mujriman mutane nan kenan kashe ne ga goyon baya kayan ta kawo kanku ku gyara magana kenan Allah ta yi
ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم Allah ce wala kadin makannahum fi ma in makannakum fi wayannan adawa da ake ba mu labarin su Allah ce mun ba su wasu ababe na tabbatar mulki da jin daɗi wanda ku na wannan magana ana magana a wancan zamanin da Qurayshawa wanda ake magana su a wancan zamani an ba su abin da ku ba a ba ku irin shi ba in ƙarfi ne imami ba ku da irin nasu in wadata ce ba wani abu nasu irin naku amma wa'annan mutane Allah ce waje annanahum sama'an wa absaran wa af'ida mun ba su ji an ba su ji da gani da tunani balluwa ta yi tunani ta yi fitani mai kaza kai kaza kai kaza wannan ababe ne da ɗan adam ke gano gaskiya ya bi gaskiya ya amfani da ita su ne hawas masu muhimmanci a cikin adam ji da gani da tunani su ne mutum mamaci shi da dabba kuma wannan magana me yaka ce babban abu zuciya domin ido zai gani kunne zai ji zaka tuku me manin abin da ake cewa ka yi ji aya ta Allah ka ji aya ta Allah ka gani ka gani ka ji ka gani a takaice to wannan wajen fahimtar wannan me ake nihi me manin wani abu shine aikin zuciya nan kenan akwai ishara game da mutum ya yi aiki da waɗannan abin da Allah ba shi na ji da gani da tunani wajen maganar Allah sai ka fa'inta sai ka amfana da abin da Allah ke hudu baka ake ganin ba baka amfana ba ruwanka ko aka za ka diba ka lura ka ga lalle akan wani abin akwai aya a halitta kaza ayi kaza in wasu da ke rubuta ce ku diba halittar sama ku diba ta ƙasa ku diba rana ku diba wata ka ce fi anfusikum afala tubsirun ka koma kanka ka diba kai karan kanka ka ga irin hikimar Allah tsari da aka yi kaka ce ma Allah ne mawaye ka diba tsarin gagga hikima cikin halittar Adam aiki ne da hankali kenan wani abu ne da Adam ke komawa ya samu amfani da su to mutane duk abin da Allah ke wa Adam na neman da gano gaskiya Allah ba su ya ba su ji ya ba su gani ya ba su tunani amma Allah ce fama agana an samu wala absaruhu wala fa'idatuhu min shai duk wani abin da Allah ba su na ji da gani da tunani bai amfane su ba don ba su yi ba ba su sa waɗannan ababen wajen gano gaskiya da bin gaskiya kenan bai musu amfanin komi ba jin da tunanin da zuciyar ba ta musu amfanin komi ba duk lokacin da mutum ɗan adam bai tsaya ba ya lura da ayoyin Allah ya fahimci hikimar Allah cikin halittun shi da karan kanshi shirme ne ba abin ma'ana wawa ne bai shi ma'ana bai da hankali kun tabbas wani abu ne da ka gano da san Allah ka san Allah ya baka damar tsoron Allah ka san girman mahalicin mai wani abu ya ce to wannan mutane ba abin da wannan abin ya musu amfani me ya ce idkanu jihadun bi ayatillah domin an waye gari waɗannan masu wani abin da zaka gano waɗannan ayoyin Allah da girman Allah ya kawai gari su ne suke rigima suke jayayya game da ayoyin Allah kinan ba abin da ya musu amfani yace wa haqa bihim ma kanu bi sazun abinda suke izgilin azaka azaba in gaskiya ce ina azaba take wannan abin gashi ya zo ya tabbata kansa azaba ta zo ta zo kun ba magana gyara an kare an halakar da su wannan ka kenan mutum hauka ne dan Allah ya kyale ga babu komai lafiya lau wadata kun kace wa kan dije kake dan Allah kyale ka su ma haka suka yi har Allah ka da azaba kun ba magana a koma a gyara a huce sun zama cikin kanun labarin su adawa kanun labaru samudawa kanun labaru to ire-iren waɗannan sun zamanto kanun labaru ina kai da ba san kawo ma ya Allah ce gaba ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Allah ce mun halakar da al'ummomi na kewayen na magana da ƙwarar shawa ke karkara ta makka zagaye maka duk duniya zagaye maka ne to amma kusa da su kin ma suna da labarin samudawa suna da labarin adawa suna da labarin mutanen lut dole abu ne aka yi a wajen da suke yankin da suke suna da labarin mutanen lut inda Allah da su kan labarin da Allah ya da adawa kan labarin da Allah ya samu dawa duk wannan akai abu ne wanda a kusan ku yake ba nesa ba wala kad ahlakana ma hawlakum min alqura mun halakar da al'ummomi mana jama'a garuruwa a kewayen ku mun da garuruwa da dama wa sarrafna al-ayati mun kawo ayoyi daki daki a kawo wannan mai bayani kaza a kawo ka bayani kaza labarin al'umma kaza mutane kaza duk wani Allah ya kawo ayoyi daban-daban la'alam ya raji'un dan su komo daga kafircin su ne su komo ba ni Allah ce falawla nasarahu alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun falaula nasarahum alladhin takhadhu min duni la qurbanan alaha nan yanzu kun san an tada su quraysha mutane su salata da uzza da manata da gumakan su suna ga wani abun bauta ne na gaskiya kuma ana so a raba ta da abun bauta na gaskiya na uwa da takallu wanda kuma suna ga suna da wani tasiri shine sai ake jan hankalinsu kun ji labarin wannan alu kuna labarin adawa samudawa duk wannan labarin alu da halaka kuna labarin su falawla nasarahum da takazu min dun la alihatan qurban aliya me yasa su adawa ko samudawa ko sauran alu da Allah halakar me yasa buku gani lokacin da azaba ta zo me ya hana abinda suke bauta wanda ba Allah ba ya taimake su ya kare musu wannan azaba da Allah musu me yasa inda hadda wani amfani sun rike ba sa bari suna kashi na kwarai kuma Allah ya zo da azaba me ya hana su wa'incan kahinku da azaba ta zo me ya hana abin suke bauta na ba Allah ba ya kare musu azabar Allah kin bi iyawa kiran kuma haka in ta zo ba mu iya kare magana kenan yace bal dallu anhum ba ma su zama azabar ba wani abin bauta da ya zo bale babu shi ma sun bace ma ba su ba shi don bai musu amfanin komi ya bace ya bar su da azaba kuɗa ya ce wa zalika ifkum wa makanu su daman da abin bauta suke hudu daman su suka kirkira ƙarya ce daman shiri ne wani ne zo ya ce kaza ana bauta mace kaza abin bauta da ila ne duk ƙarya ce daman kenan kuma na ku haka ne shirman ne ba abin da zai magana kenan Allah Allah shaidan
وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين نعم أن وانا آية Allah na bamu labarin wani abu da ya wakana harkon aike annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aike yana kiran qurayshawa wanda yake tare da su sun kiya suna adawa sai ga wata al'umma ta aljannu wanda su qurayshawan da yawa suna bauta ma aljannu amma yanzu ga a wata ruwa bukhari ya kaka musulmi makawa manzo Allah zai shi ukaz kasuwa ce cikin kasuwa ake na jahiliya ba dai cikin watan kamar aka zarkada lokacin da aikin haji manzana yakan je irin wannan kasuwoyi yana da'awa iya da'awar kiran wanda suke baki sun zo wanda anan da Allah ya samu amsa bi yake runwa runwa yake bi a can zamanin runwa runwa irin sani ana wata fawar ana kasuwa ce kaso duniya to a can dama kayan musulunci ba shi ka ba aikin haji kayan manzana Allah akwai aikin haji ana aikin ana komai ana yi illa hajji ta jahiliya da shirka an gama shirka da bid'a ta ta kuɗa mu manzala yazo mira ta yanda annabi Ibrahim ya ta to manzala yana yana yana ɗaukar wannan dama ta lokacin taruwa aikin hajji suna kasuwuka ana ana ana harkoki sai gaban rumha rumha wuri wuri iya da'awa wa zai kama mun man yuyini hata bal sata zabi wa zai kama mun isa ta ko ubangiji na wa zai kama mun iya kira ga ina mai kamawa kuma ayi tare da addini ya bukata a kama a wannan tahiyya ce da zai shi kasuwa ya tsaya wani suna sallah da sun sabon shi suna sallah ta dare sai a wancan zamani su aljanu sun samu matsala a duniya ba mu san meye ba sun samu matsala sun saba da kayan aiko annabi sallallahu salama suna zuwa sama suna samu labaru daga wajen mala'iku na abu zai a duniya ana tattaunawa kayan abin yau kana su sai su gaya wa bokaye da suke mu'amala da su sai baka ba labarin za a yi kaza a duniya in yi abin yau kana shi ke daga wannan labarin ɗaya da hudu sai ƙarya dubu kasanta da abin da ya ce shi ya ce ka zawa to da abin da babba ka a duniya ko shi ka labarin kaka yadda abin da ya hudu yana da asalin haka suke mu'amala da bokayensu asalin bokayenci kenan suna mu'amala da aljanu masu zuwa sama to yanzu Allah ya kuda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi musu daga sun taga sama su ga an bi su da wuta ta kona su ana hana su in suka zama su shekuri za a kona su ya shiga an mutu ta turban mata biyu ta kona su mana ke yanzu suke nan an rihe sama wa anna la masana sama fa wajidna muli al harsan shadida wa shuba muka ni sama da muka saba zuwa da muka sami sama an rihe ta ba da tsaron da tsanani na yi na wuta suka ce da mu dai muna zuwa sama muna zama muna samu labari to su an rihe tun abin wani abu ne sabo zo a duniya ko ko alkhairi ne ala kemi ne an kasa ko shari ne cikin sutur jini ko to wani abin suka yi aljanu sun samu tashin hankali bisan mai dalili ba mai dalilin ake koro su ka sama an rike kowa shi ne suka shiga yanzu aka umarni kowa ya je duniya a je neman labaru mai wakana ku tashi kowa ka da neman labaru ba samu mai dalilin ake makana to cikin wata tawaga masu yawon ya Allah kai manzo Allah yana cikin dare iya sallar sabai sai suka tafi shi suka isko abin da ake yi kenan daga nan suka gano gano abu sabo to shi Allah ke cewa wa idza sarafana ilayka nafara min aljin yastami'una alquran ka sanar lokacin da muka juya maka wasu tawaga ta aljannu suka je wajenka suna shuraren alqur'ani na mutane sun kiya su ga sun zo suna shurare kuma Allah ya maka wannan ganin hikima ta mutum mai hankali ko mai amfana da bai hayaniya a hayaniya ba fa'ida ko daya kaga Allah ce falamma hadaru suna zawwa inda annabi ke na karatun yanzu kenan falamma qalu ansitu ka tana kenan ana hayaniya o ana ta hayaniya ta san aljinu mutum ma da hayaniya aka tare da yawa ba hayaniya ke ba yanzu aljinu ne suna hayaniya ya ta suka manzana yana karatu cikin dare akan da Qur'ani falamma hadaru qalu ansitu suna zawwa suka ce ku shiru ai shiru shiru suka yin ba magana magana a shura nan kenan za su yi meye wannan ke hudu shi na Allah ce falon maƙudiya tun da suka yi sun tsaya sun yi shurare na fa'inta sun ji abin da yake karantawa da abin da yake hudu falon maƙudiya wallon ƙulaƙomihin mundari iya tsarewa sun ji gaskiya sun fa'inci gaskiya har ma sun zamanto masu wa'azi Allah ce wallau ila qaumihim munzirin su ma ba ba sun gane bane ba a sun gane kuma kira sun wada su munzirin masu gargadi suke wannan shine yanwa muhimmanci duk idan mutum je wajen wa'azi ko ana karatu ka aji hankalinka shine aji hankali da ake wani me Allah ta inna fi zalika lizikra liman kana wa qalbun aw alqa samahu shahid wa'azi iya zama wa'azi ga wanda ya bada hankali shi zuciyar shi anan kunnan ka anan hankalin ka abin da ake hula shi zaka amfana da abin da Allah ke cewa shi ne fa'ida me ake cewa kun mana ka shura da kaji kun me ake hudu hankalin ka a wurin ba hayaniya kiran ana karewa sun zama tutune yan wa'azi kuma su can su ji sun labari wanda suka ce su ba sa tsammani yanzu ne mu da yanzu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi mun ji wani abun karanta mai abun mamaki kuma mun yi imani da shi kuma daga yau wallahi mushrike da rabbina ahada har abada mun kare daga yanzu ma da mushrikai ne da suka ce daga yau ba ma kare shirka da kowa wannan fa'ida wannan dole abu suka hanshe wa jin tsayawa ka shurari abin da ake hudu wallau ila qaumihim munzirin sun koma gida sun zama to masu galgadi ga mutane me suke ce a cikin wajen nasu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم نعم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى cewa sun je gida suna kiran ana masu dama suna da wannan sun tafi ne nemo labaru labaru ya kai neman labaru ya kai kan kan gaskiya kan abin suke nema kuma sun gano gaskiya ce sun gane sun suka koma gida suka zamanto masu galgadi ga mutanensu suna ce ya jama'ar mu mu dai inna sami'ina kitaban unzila min ba'd Musa mun ji wani littafi wanda aka sabkar bayan Musa wanda karanta da kai wannan jannin suna da masaniya kan addinin na Musa alaihissalam a wancan zamanin kenan kan wancan littafin sun san da shi kuma sun yi imani da shi sun yi imani Allah ya sabakar da wani tayi ga Musa to yanzu wannan wani littafi ya zo daban bayan wancan na Musa kenan a Taura kuma abu mamaki wannan littafin da muka ji musaddiqan lima bayna yadayhi littafi ne bai zo bai ture mana ƙartar su ta ƙarya suke yi a littafin da muka ji yana gaskanta abin da ya isko na littattawai na attaurakin injinikin ce yana gaskantar da cewa su ma daga Allah suke ya yi ila alhaq wa ila tsarkin mustaqim wannan littafin yana shiryasuwa zuwa ga hanya ta gaskiya kuma zuwa ga hanya mai tsaka ƙur'ani kenan sun yi kira abu ƙur'ani ga mahimmancin shi iya da zai kawo zuwa ga gaskiya kuma hanya lafiyayya mustaƙim haka suka gaya wa mutane su kuma me suka bayan haka nan يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ya qaumana cikin kira suke cikin wa'azin da suke sai ya jama'a ya mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsawa dan sako dan kira na Allah wa nake nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku amsawa wannan dan kira dan sako na Allah da'i Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi ku yarda da shi malaku ana ku yarda da shi yin hakan ya gafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku kurakuran wa yajrukum min azabin alim Allah zai kare muku azaba mai tsanani me suka ce kuma bayan haka idan ومن aka لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين wa man la yujibu da'i Allah amma duk wannan cikin wa'azin wa'annan aljannu ne da suka ji gaskiya suka bi suka ce ku sani wa wa man la yujibu da'i wa man la yujibu da'i Allah duk wanda azamu su kira ku amsawa mai kiran Allah ajibu da'i Allah ko to me yasa kan ko kishin haka wa man la yujibu da'i Allah duk wanda bai amsawa ba mai kiran Allah mana manzo na Allah duk wanda bai bi shi ba to ku sani wa falasa falasa bi mu'jizin fil ard bai iya gagara Allah a saman ƙasa in dai ka kangare mini ka ba to wala ba ka iya gagara Allah a saman ƙasa ka ce za ka iya tsira daga kamun Allah in ku kamun shi wani wannan manzo wanda ya sallahu min duni auliya duk wanda ya bar Allah ya bi- bi bi bi wannan manzo na Allah ba to la duk duniya ba mai kare maka azabar Allah ba wani masoyi za ka bi ban zai ma kariya game da kamun Allah in ka kaurace ma wani manzo na Allah kenan wala'ika fi dalalin mubin duk kuwa waɗanda ba su amsa ma ba kiran wannan ɗan saƙo na Allah suna cikin ɓata ƙarara in wani a jumulce na ƙur'ani littafi ne a tashin ƙiyama yanzu kai a gare ka in waka ji yanda muhimmancin da'awa zuwa ga Allah wannan shekara suka yi suna karatu shekara goma suna karatu no suka yi kurin zama zuwa guda suka ji gaskiya suka fa'ince ta sai shi ke wajen mutum mutum mai ta sallah sai ta sallah da azumi gurin ina ko in ta sallah ta azumi na sallah ina ba ruwa na ina azumi a wato aiki ne duk mai imani kira ga wani ka gano gaskiya kai ma ka kira zuwa gaskiya wani wani bi kaga wannan kai tsaye suka imani suka ji gaskiya sun zama ta kuma suna neman su ma tsiratar da al'ummarsu daga hali da suke ciki wa kai ma a yau haka ne wajibi kanka yan wani da'awa zuwa ga Allah ba sai kaje ka aje ba yan wani wanda zaka mutum ya yi karatu ya karatu wa hazi shi bai fara ba ya gaba zai fara wazi sai ka hawo mikro ya ka shiga radio kana da abokai yan uwa abokan wurin duk wurin rayuwa wani wazi wani wazi ba bane wai kawo san mikro ba duk da kika ta iya kullun jahili kana raina kalma daya shi ne santa ba ga ya rushi kaga iya wata banna shi hankalin wani wannan bai saba ma Allah ka zallahi ne ka shi hankalin shi an bata Allah ne in banna ce yake ka mai ciki nikima cikin hira sai gano gaskiya mun wazi abin da bakon na malam mun zabe ko bakon wazi ya malam shi da abin abin kullun da cikin jahilci abin mun zana ga cewa sallama bali wa anni wa lawaya ko aya daya gwalgwadon ana kiran ka anan gwalgwadon abin da ka sani ka isar da shi a ce ka wuce gurin ba ka ce ka yi ƙarya a abin da ka sani ka isar da ga wani bisani ba wa- wa'azi addini ne yaduwa ta hanyar yadawa kowa inda yake kuma haƙƙi ne akan kowa na lakta kul hadihi sabili adu ila Allah alaba sun ta fada mun da ba'al subhanallah Allah ta ga musu wannan ita ce hanya ta hanya kira zuwa ga Allah da duk wanda ya imani da ni ya bi ni dole kira zuwa ga Allah wannan kuma kira bakin gwalgwadan halinka da inda kake ciki da gwalgwadan abin da ka sani kai kokarin isarwa wannan ɗan jama'a ce diba inda Allah ya ɗauki labarinsu ya karanta aka sa a ƙur'ani abin yabo ne abin ƙwarai suka yi kuma ana neman ma ya zama to darasi a gare mu na neman huddo al'ummarmu daga cikin halaka yawa kowa yin wasu anan al'ummarmu abin da aka ciki a yau ƙasashenmu Allah za ka yi tafiya kilo 30 20 kai suke mutum musulmi ne shi amma bai san me Allah ba me Allah bai sani ba bai san ba Allah bai san komai ba kuma wani iya nan amma abin mamaki Allah an kaje kawai wani bisan ma Allah ba an kame haka ya san ya san partin siyasa mai shamuwa mai raƙumi hannu kada hannu ya san Allah kuma ya iya zaɓe ya buɗe zaɓuwar ya iya me su suka je insa suka je suka gaya mai gani gani ake aka shiga katkat aka je aka kashe kuɗi aka watsa kuɗi ku zo ku zo a tara ku ga yadda ake san ƙura'a ga nake dangwalawa mu ga tamu shamuwa ce ga tamu barewa ce ga tamu wace ce giwa ce haka ake wa kuma da kuma suka koya ta ce kawai ya iya zaɓe wala ya iya zaɓe da kawai amma wala amma bai iya rula ba bai iya sallah ba wala amma ya iya zaɓe su 'yan siyasar neman amfani da yake ciki suka je suka ba da dukiya da rayuwa don su ci wani ba wani abin kai amma musulmi kai ba ruwanka kai ma kai lada da ma'amma gangariya don wala ba a mu'amala da Allah taɓe amma za ka yi mu'amala a siyasa ka taɓe ka je ka yi kamfankin kashe kudin kai komi ba san komi ba nawa suka yi wata ma ce an kore ka sun kore ka nawa ka sinan sun zuma suka fartin haka kore suka fartin gaba daya amma aikin Allah ba a yi taɗi wallahi baka aikin Allah kai asara ko daya mu taimaka ma addinin Allah Allah taimake mu amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh